بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة جماد الأولى hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya. Kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin unguwar Hausawa zuwa cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin littafi Al-Muqaddimatul Iziya na babban malami abul hassan ashazili wanda muke bin sharhin fatuwa rabbil bariya na doktor kuma profesa muhammadu mansur sakwato hafizahullah wannan kuma shine darasin mu na arba'in da hudu a cikin wannan littafi darasin da ya gabata muna nan dai a cikin babin shar'an limanci inda muka karanta sharafi na biyar shin limanci sharafi ne sai mace ko kuma a sai namiji kai ko mace ma za ta iya limanci nan muka ji tattaunawar malamai inda muka samu mazahib wajen guda uku ko akwai waɗanda suka ce kwata-kwata ba za ta yi limanci ba akwai waɗanda suka ce za ta yi mutulakan akwai kuma wayanda suka tsaya tsakatsakiya wayanda suka ce ba za ta yi ba gaba ɗaya mun ji dalilansu wayanda suka ce kuma za ta iya yi wa mata ƴan uwanta amma ba za ta iya wa maza ba su ma mun ji dalilansu sannan akwai waɗanda suka ce za ta iya yin limanci ga maza da mata wanda kauli ne mai rauni kaunin ainihin wato al-tabari da kuma imamu sauri wannan duk mun karanta sannan sai muka shiga ainihin sharadi na biyar shine balaga aka ce limancin yaro baya inganta to shi ma mun tattauna game da hukuncin limancin yaro wasu suka ce zai iya yin limanci a nafila banda farilla wasu kuma suka ce zai iya yin limancin a sallar farilla da ta nafila wanda shi ma kamar yadda maganar limancin mace muka tafi akan aulin cewa za ta iya wa mata ‘yan uwanta limanci amma ba za ta iya wa maza ba saboda hadisin ainihin ummu waraka ko to haka shi ma bangaren limancin yaro muka ce shi ma ya halatta saboda hadisin amru bin salima radiyallahu anhu sannan muka karanta sharadi na shida sharadi ne liman sai ya zama mai hankali limancin makaho ko wanda yake cikin tambele ko maye baya halatta wannan ba a samu wani ja'in ja ba a kai ko sannan sai kuma kurriya wato yanci ko kuma maka wata hausa ɗiyauci ɗiyauci to in ka ce al-hurriya kaga ita ma suka ce wasu suka ce kamar malikiya sun tafa kan sharadi ne a sallar juma'a amma a sallar da ba ta juma'a ba shi wanda yake bawa zai iya yin limanci a wasu sallolin amma banda juma'a shi ma dai mun ji tattaunawa wanda karshe shi ma akwai kauli wanda ya furin jaya ta fuskar dalilin cewa zai iya yin limancin kowace sallah saboda hadisan da muka karanta to sannan gabar da muka tsaya a kanta wanda muna ciki lokaci ya mana shine limancin fasiki kamar mazinaci kamar mashayin giya to mun tattauna game da shin idan mutum fasiki ne zai iya yin limanci ko ba zai iya yin limanci ba to shi ma wannan jumhurin malamai wato jumhurin malamai daga ciki akwai hanafiya da shafi'iya sun tafi akan ingancin sallah a bayan fasiki mai saban Allah matukar ba yana yin bid'a kuma bid'ar wadda take kafirta mutum ba an fahimta sai dai gabatar da shi a matsayin liman a wajensu suka ce makaruhi ne kuma wannan ita ce madogara a wajen malikiya amma fasiki bil jariha wato fasiki wanda yake na gabobi kamar mai shan giya ko mazinaci ko mai saba wa iyayensa suka ce matukar fasikancinsa bai da alaka da sallah to shi ma zai iya zama ne ba to haka dai muka ci gaba da tattaunawa har lokaci cin mana to yanzu kenan muna da mazahib shi ma wajen guda uku akwai waɗanda suka ce baya inganta limancin fasiki akwai waɗanda suka ce limancin fasiki yana halatta akwai kuma wanda suka yi tafsiri to sai ma da yace adillatul qa'ilina bi sihhati salati khalf al-fasik wanda ita ce gabar da zamu tashi akai qala al-musannif rahimahullah yace adillatul qa'ilina bi sihhati salati khalf al-fasik dalilan masu cewa yin sallah a bayan fasiki ya tayi ta inganta wa qad istadallu ala sihhati salati khalf al-fasik bi adillatin ya ce sun kafa hujja a kan ingancin bin fasiki sallah da dalilai da yawa a safuha amma cikin dalilan mafiya inganci a cikin dalilansu ga su kamar haka hadisu abi zarri na radiyallahu an akwai hadisin abu zar Allah ya kara masa yadda qala ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu zar ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kaifa anta yaya za ka yi iza kana alaika umara idan ya kasance an samu shugabanni a kanka suna shugabantarka yu'akhiruna salata suna jinkirta sallah an waqatiha gabar lokacinta aw yumitunaha shi ma shakku min rawi amma kalmar yu'akhirunaha ita ce yumitunaha dai ma'ana ko kuma suna jinkirtar da ita an wakati ha gabarin lokacinta na muktari kamar yadda ka koma ka duba sharhin da malamai suka yi wa hadisin suka ce shugaba ne da ku amma baya tsaye da sallah a lokacinta ko farkon muktari ko tsakiya ko ƙarshen muktari sai dai a laruri yana jinkirtar da sallah a lokacinta na muktari baya yin ta sai a lokaci na laruri kuma shine shugaba ba kamar kila limamin masallatai limamin masallatai da kila ko baya kusa ko mutane suna da damar su canza liman ce ga ga wanda zai kiyaye lokacin sallah misali to amma shi wancan gashi liman ne kuma shugaba ne ina fata gane amma fa daga cikin illarsa yana jinkirta sallah a lokacin ta na mukhtari sai ya fice sai ya zo yi wa mutane sallah a lokacin ta na daruri to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Abu Zar yake cewa yaya zaka yi in aka waye gari shugaba mai jinkirta sallah ya zama shi yake shugabanta ka qal Abu Zar yace qultu sai nace fa mata amuruni to ya ma'aikin Allah in na tsinci kaina cikin irin wannan lokaci me kake umarta ta da shi qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce salli salata li waqtiha kai kai sallar ka in lokacin ta yi fa in adraktaha ma'ahum in kuma ka zo ka riski sallar tare da su bayan kai ta ka sai ka zo lokacin da suke yi kana gurin fa salli to kai sallah fa inna halaka nafila sai ta zama ma nafila ka duba tsarin bin shugabanci da jagoranci kar ka zo ka zama ɗan tawaye ka ce to ai kai da kai da ire-iren ka kun daina zuwa sallah masallaci ko kun daina bin wannan shugabancin da yana jinkirta sallah saboda maslaha ko yaushe musulunci yana kallon wannan ba a kafewa akan wata maslaha in akwai wata mafsada da tafi wannan maslaha din kuskure ne da rashin gane addini ka kafe akan wani abu da kake ganin maslaha ne kuma kafewa a kansa zai haifar da wata mafsada wata barnar wanda wannan barnar kuma ta fi shi maslaha kai a ka'idar musulunci ma idan maslaha guda biyu ce to wadda tafi ita ake gabatarwa idan mafsada barna guda biyu ta abu ya zama dole sai yi ɗaya sai a duba mai dama dama a ciki kuma wannan shine ainihin tafarkin magabata na kwarai kamar yadda za mu ci saboda haka idan aka ce ga wani ga yanzu ka ga misali ka zauna a gida kai sallah da kai da ire-irenka ko kuma ku ware wani guri ko kuma ire-iren ku dinga yin sallah ku ce tunda shi shugaban da yake shugabanta ko kuma shine liman baya tsaye da sallah akan lokacinta har sai makutari ya fita sai an shiga ba kuma maganar lokacin sallah yayi ya kara kun sa za ku yi sallah karfe karfe bakwai liman ya yi jinkirin minti biyar ko minti goma a ita mita a ita surutu a masallaci ba fashi ake nufi ba lokacin sallar gaba ɗayansa makutarin ya fita sai lokacin laruri kawai sai a ga yalla bai ya fito to in aka ce irin wannan shugaban ne yake shugabantar ka tawaye za ka yi musulunci babu babu tawaye a cikin addinin musulunci ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Zar ka duba tsauri irin na Abu Zar yace to kai sallar ka a gida ko kai sallah ka kai kadai in ka fito tare da su kuma sai kai sake bin su sallah dan kada ma a kai tsaran ka a ce ai baka bin shugaba sallah kuma zai iya yin sauki ko kila in kana da kusanci da shi ko ya san ka zai iya ganin baka zuwa masallaci ko baka san bin sallah ne to dan maslaha sai aka ce yi sallah ka sai kuma ka zo ka ga za su sai ka kuma shiga tare da su ku yi sallah dan kar ka tsaga al'umman musulmi su rabe gida biyu dunkulewar al'ummar musulmi shi musulunci yake nufi to don ka tsaga mutane ka raba su sai aka ce yi sallah in ka zo katar za su yi su da su da shi da waɗanda suka jinkirta suke jiransa to ka yi sallah ka kuma yin sallah tare da su can ka yi sallah ka nan kuma don toshe kafar barna ka sake bin su sallah ita wannan ta biyu sai ta zama ma nafila waye yake faɗin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam waye yake gaya Abu Zar to wannan shine dalilin su zaka ji dalilin da yasa suka kawo wannan hadisin anan wannan hadisin Imam Muslim ya kawo ya rawaito shi hadisi na 238 wasadallu aidan sun kuma kafa hujja su wayanda suke ganin halaccin bin fasiki sallah mun ji wannan hadisin na farko shine hadisin da suka yi hujja da shi to ga hadisi na biyu bima rawahu al-bukhari hadisin da imam al-bukhari ya ruwaito an ubaidillah ibn adi ibn khiyar daga ubaidillah ibn adi dan khiyar annahu dakhala ala usman ibn affan wannan ubaidullah bin adi bin khiyar ya shiga wajen sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu wa huwa mahsurun lokacin da yan tawaye suka tsare gidan suka cewaye gidan sayyidina Uthman ba shiga ba fita a daidai wannan lokacin kaga su a wancan lokacin duk shugaba kuma shine liman dan haka ga liman shugaba kuma an tsare shi a gida inji yan tawaye faqala to shi Ubaidullah bin Adi bin Khiyar da ya shiga wajen sayyidina Uthman sai ce da shi innaka imamun imamu amma khalifa yanzu gashi kai ne jagoran jama'a kuma kai ne limamin al'umma wa nazala bika mata yanzu kuma ga abin da ya sauka a gare ka kamar yadda kake gani wa yusalli lana imamu fitna yanzu wanda yake jagorantar mu shugaba ne na 'yan tawaye fitinannu tunda shi shugaban sai na kuma an tsare shi a gida an hana shi fita don lokacin sallah ya duk suna kilemin musulmai ne fa 'yan tawaye kenan da aka su sai suka yi cikin oba a masallaci su suke mutane sallah wa na taharraju muna jin ba daɗi muna tsoron kada bin wancan ɗin da muke zama mana laifi alharaj shine na taharraj muna shiga cikin damuwa muna ganin kar mu fada cikin laifi da aikata zunubi sakamakon bin shi wancan limamin yan tawaye da muke yi. Fa'al, bari ka ji sayin na Usman abin da ya ce, ba ka cewa don kai kaɗai a mutu. A addinin musulunci, bari ka ji yadda ake jagoranci da shugabancin jama'a. Sai ya ce, As-salatu ahsana ma ya'malun nas sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane za su aikata fa idza ahsana nasu fa ahsin ma'ahum ko fa idza uhsina nas idan an kyautata wa mutane ko fa idza ahsana shi shugaban fitinannin wanda yake jagorancin idan ya kyautata wa mutane ma'ana wajen sallar sa ga yana yin sallar sa yadda ya kamata fa ahsin ma'ahum su duk da cewa imam ne na fitina na yan fitinan limami ne na fitinannu yace ka kyautata sallar tare da su ma'ana ku yi sallah tare wa in asa'u in ku sun munana fajitanib isa'atahum to munana wata ta kawai zaka nisanta duk da cewa ba su kyauta ba yanzu gashi shugaban musulmi sun zo sun tsare shi ba shiga ba fita wannan isa a ce to wannan ka ne santi inda suka yi ba daidai din ba amma inda suka kyautata musamman a babin sallah ka bi su wannan hadisin yana daga ci yanzu wanda yanzu ka ka kalli wancan ko da yake gashi nan zai mana bayani hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi na 6000 a 664 a 663 wa wajhu dilala hadisin farko mecece fuskar da aka kalla a hadisin farko aka kafa dalili da ita sai ce anna ta'khira sala lalle jinkirta sallah an waqatiha a bari har lokacin ta na mukhtari ya fita min ghairi uzrin shar'i ba tare da wani uzuri irin na shari'a ba yu'tabaru min al-fisti wannan yana cikin fasikanci fasikanci ne mutum yana zaune lafiyarsa kalau lokacin sallah yayi farkon mukutari tsakiyar mukutari ƙarshen mukutarin sallah ya fita ya ƙi sallah har sai lokacin ta na zaruri wannan jinkirta sallah har lokacin ta ya fita fasikanci wa ma'a zalika tare da cewa jinkirta sallar nan fasikanci ne faqad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bis salati khalfa man akharaha duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi sallah a bayan wannan limamin da yake jinkirta ta fa huwa dalilun wannan dalili ne ala anna hadhihi salatu sahiha akan cewa wannan sallah kenan ingantacciya ce li'annaha law kana ghayra sahihatin domin da ba ingantacciya bace lama kutibat lahum wala hatta nafila lama kutibat lahum to da ba a rubuta musu ita ba wala hatta nafila ko da ta nafila din an gane wannan wa qad urida hadha al-istidlal ko da yake an mu'araba wasu sun yi raddi wato sun sun yi fito na fito ga wannan dalilin suka ce bi annal haditha yadullu ala sihhati nafila suka ce wannan hadisin yana nuna sallar ta inganta in nafila ce ai shi shi sahabin Abu Zar ai cewa aka yi sallar in lokaci yayi ya kuma bi shi wancan limamin mai jinkirta sallah sai in ya bi shi wannan wanda ya bi wanda ya bi limamin ta zama masa ne nafila to sai suka da aka kawo musu wannan hadisin su waɗanda suke ganin ba za a bi fasiki sallah ba sai suka ce a'a wannan hadisin ba zai zama hujja ba domin hadisin an nuna za ta iya inganta a matsayin nafila wanne za mu kuma inda muke da ja innama huwa fil fardi a game da sallar farilla ne sallar farilla ne ba za a bufa ciki ba amma in nafila ce ana iya abin abin shi wal jawabu an zalika yace amsar da za a ba su akan haka annaha ita kanta innama qubilat nafila li'annahum qad sallu al fariidata fi waqtiha innama ai kawai qubilat an karbe ta nafilatan a matsayin nafila li'annahum saboda su da suka zo suka sake ta din qad sallul faridata ai sun riga sun yi sallar farilla su fi waqtiha a lokacin ta wala yumkinu an tusalla al faridata marratayn kuma ba zai yi ba a yi sallar farilla sau biyu ala anna qabulaha minhum nafila karbatta da aka yi a wajen su a matsayin nafila ya dullu ala sihatiha yana nuna ingancin sallah domin shi wanda aka bi din ya nuna sallarsa ingantacciya ce shi sa kai ma da ka bi shi ta ta inganta har aka karbe ta a matsayin nafila iz domin law kana da ghayra sahihati domin da sallar ba ta yi ba lama qubilat minhum aslan to da ba za a karbi sallar ta su ba ma asali gaba daya fadlan an qabuli minhum nafila ballantana a karfe ta su a wajensu a matsayin nafila wa hadha huwa al-matlub kuma wannan shine abin da muke nema da Allah ta an gane wannan dalilin ma'ana kuka duba malamai ne guda tsangarori guda biyu wasu suna magana akan halaccin mun fasiki sallah wasu suna ganin bai halatta abu fasiki sallah ba to mun fara karanta dalilan wayanda suke ganin ya halatta abu fasiki sallah sun kawo hadisi guda biyu hadisin Abu Zar hadisin Abu Zar annabi yace in ka samu kanka cikin shugabannin da suke jinkirta sallah ya zaka yi yace to me zaka umarce ni yace kai sallah ka in lokacin ta yayi kuma in ka je wajen su lokacin da su suke yi a jinkirtan ka bi ta sai ta zama ma nafila in har ta zama nafila an karbe ta ko ba karba ba an karba ina fata an gane suka ce domin kuma karɓatta a wajen shi wanda ya bi limami mai jinkirta sallah a matsayin nafila ya nuna wanda aka bi din bin yayi ko bai ba yayi to kaga kenan shi kansa wancan limamin da yake jinkirtar da sallah a yakiyanta a lokacin ta na mukutari sallarsa ta yi dan haka shi yasa shi wanda ya zo ya bi shi a matsayin nafila shi ma aka ce sallarsa ta yi kaga wannan hadisin yana nuna ashe wanda yake jinkirta sallah ga barin lokacin ta ba tare da wani uzuri na shari'a ba fasiki ne kuma ya halatta bi shi sallah ɗaya kenan sannan na biyu ga matsalar sayyidina Usman an zo an tsare shi a gida ba shiga ba fita sannan waɗanda suka yi masa wannan cikin shugabannin wani ya zama liman to shi ne wani cikin sahabbai ya zo wajen sa yake ce masa to ga halin da ake ciki mu muna jin ba daɗi anya ba mu yi laifi ba muka ci gaba da bin wancan limamin sallah limamin yan tawaye tawaye fasikanci ne ko ba fasikanci ba ne fasikanci ne limamin yan tawaye yanzu mun bi shi ba mu yi laifi ba kuwa yake a'a ita sallah ita ce mafi kyawun ainihin abin da mutane za su zama suna aikatawa da haka in sun kyautata muku ku kyautata tare da su in sun muna na ku nisanci muna na wata su الثالث دليل سنوك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي صلوا خلف كل بر وفاجر في صلى أبايا دك ونمتم كركي دكما فاجر وصلوا على كل بر وفاجر kuma ku yi sallah ga dukkan wani mutumin kirki ko fajiri in ya mutu can ku yi sallah a bayan mutumin kirki in ya zama liman in kuma ba mutumin kirki bane fasiki ne shine liman shi ma ku bi shi sannan ku yi sallah ga mutumin kirki in ya mutu haka idan fasiki ko fajiri shi ma ya mutu ku yi masa sallah wajahadu ma'a kulli barrin wa fajir kuma ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin musulunci a ƙarƙashin tutar duk wani shugaba mutumin kirki ko kuma fajiri lakin hadha hadithu da'if sai dai wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi addara kudini ya fitar da shi hadisi mai lamba ta goma imam al-baihaqi hadisi na 6623 wa da'afahu kuma ya rauni shi wa kadhalika al-albani fi da'if al-jami' a hadisi na 7920 sun ce wannan hadisin bai inganta ba to tunda hadisin bai inganta ba kafa hujja da shi ma ta fadi na hudu وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن كربو دغ عبد الله دان عمر الله يدد شي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي صلوا على من قال لا اله الا الله كي صلى gagawar duk wanda ya ce la ilaha illallah ko da yana siya yana kaza yana kaza in dai ya ce la ilaha illallah ku yi masa sallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah haka kuma ku bi sallah a bayan duk wanda yake fadin ya ce la ilaha illallah to shi ma wannan hadisin kaga da ingantaccen hadisi ne zai iya zama musu hujja to shi ma wa huwa da'ifun min sabiqihi wannan shi ma mai rauni ne fiye da ma wancan wanda ya gabace shi an fahimta domin da'ifun jiddan wa huwa adhafu kai ko wa huwa adhafu min sabiqihi wato shi ya ma fi rauni fiye da wancan wanda ya gabace shi domin shi da'ifun jiddan ne a addara kudin ya fitar da shi hadisi mai lamba ta uku الشيخ الباني يتي هذا سند واهن جدا wannan isnadin hadisin akwai rauni sosai domin a cikin isnadin akwai Uthman ibn Abdurrahman wa huwa Zuhri al-Waqqasi matrukun malamai sun yi watsi da hadisan sa ba sa karba wa kadzaba ibn Ma'in haka Yahya ibn Ma'in kuma ya ƙaryata shi ya ce ya ce makaryaci ne ka duba Irwaul Galil mujalladi na biyu shafi na 306 dalilin su na biyar wani annas sahabata wa tabi'in suka ce domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai kanu sun kasance la yamtani'una anil iktida bil hajjaj fi salatin juma'a ba sa kin bin hajjaj bin yusuf as-saqafi sallar juma'a wa gairiha da wani sallar juma'a ma a fiskihi tare da fasikancinsa domin hajjaj bin yusuf as-saqafi da yawa daga cikin wasu sahabbai sun riske shi kuma yana nan akan fasikancin nasa amma haka suke bin shi sallar juma'a da wani sallar juma'a wa kana al-hasan wal husayn haka al-hasan da husayn jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda yusalliyani su ma su biyun sun kasance suna salla wara a marwan a bayan marwan bin al-hakam wa qala al-hasan har ma al-hasan yake cewa salli kai sallaka kawai wa alaihi bid'atuhu wannan kuma laifin bid'a ta tana kansa walladina kanu fi wilayati ziyad haka waɗanda suka kasance a ƙarƙashin jagorancin ziyad wabnuhu da ɗansa fi wilayati ziyad wabnihi ƙarƙashin jagorancin ziyad da ɗansa kanu salluna ma'ahuma su ma sun kasance suna yin sallah tare da su wa sallu har wa yau sahabbai sun yi sallah wara al-walid bin uqba a bayan alwalid bin uqba wa qad tuhima bi shurbil kamr kuma an tuhumce shi da shan giya an tuhumce shi da ya sha giya har ma aka ce yayi sallar asuba raka'a biyu ya kuma karo raka'a biyu yace in kara muku aka ce ai tuntuna kare muke ina so a cikin wannan banda abinda malam ke so ya mana istishhadi wato ku gane fikihun addinin musulunci ku kuma gane tafarkin magabata ba hayaniya ba ne wannan addini ba rudu ba ne ba zafin kai ba ne ba wai lalle sai abin ya yi maka ba kawai maslaha da yawa addini yana kallon kaga duba sahabbai manyan sahabbai suka zo suka bin liman ana tuhumar ya sha giya yana cikin tambele har ya yi raka'a hudu a sallar asuba kuma ya ce in ƙara aka ce haɗa ma a cikin ƙari muke amma wannan bai sa sun daina bin su sallah ba bai saboda wasu masalahohin da wasu dalilan in yanzu ne sai a ce matsorata ne suna tsoron shugaba ko kwaɗayayyin malamai ne ko ba haka ba ne in yanzu ne rashin wato uzuri irin na al'ummar mu yanzu ba irin tuhuma da zargin da ba za a yi wa in wasu malamai ne suka zama suna yin haka to kaji sahabbai ne gashi saboda wata maslaha da irin tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora su akai kuma dan ka gane girman jagoranci da shugabanci shugaban ba daidai yake ba ba akan hanya yake ba amma dai wajibi ne ya masa da'a cikin duk abin da bai saba wa Allah babu abin da ya kai sallah an ka cire tauhidi duba an ce in an samu shugaban da yake wasa da sallah ma kai sallah ka kai kadai dan maslaha sai kuma shi ka zo ka bi shi wanda ka bi shi sai ka zama ma nafila irin wannan fahimtar muke da ita yanzu mu amin amin yake cewa fasara hada ijma'an sai wannan ya zama kaman ijma'i ne ma bin fasiki sallah su sahabbai suna yi kaga sun bi Hajjaj bin Yusuf ba kai su san addini ba ba kai su fahimtar addini ba amma sun bi Hajjaj bin Yusuf sallah sannan gashi ma an ce sun bi ainihin wato Walid bin Uqba wanda an tuhunce shi da ya sha giya ka duba manarus sabir mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da kuma sharhul kabir mujalladi na biyu shafi na ashirin da hudu wani an na fiskahu gairu muta'alliqun bi ahkamis sala suka ce domin fasikancinsa ba shi da alaka da hukunce-hukuncen sallah ita sallah so ake a kawo ta akwai sharaɗanta akwai wajibanta akwai sunnoninta in liman ya kawo waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi kenan dan yana shan giya ko yana fasikanci ko yana wasu laifukan can daban da ba shi da alaka da sallah wannan fasikancin sa shi ya shafa ko dai da yazo ya ja ku sallah sallah ku tayi wal fisqu qad yakunu fi halin duna halin domin shi fasikanci yana iya kasancewa a wani halin banda wani halin yanzu shi wanda Ajaj bin Yusuf ilan ya tsaya zai sallah mai kyau ya cika ta sosai amma kuma a wajen sallah fasiki ne to shi da kenan tunda a wani halin can ne yake fasiki amma a wani halin ba fasiki bane to a halin da ba fasiki bane ya kubi shi yanzu tunda a sallah ba fasikanci yake ba kuma hatta ba wanda yake fasikancin a sallah wanda yake jinkirta ta har sai mukutanin ta ya fita an ce a bi shi sallah to ina ga wanda kuma kila ma yana zuwa sallah akan lokaci kuma yana yin sallah yadda ya kamata amma fa an ware shi a gefe kuma ba a cikin sallah ba a mu'amalolinsa da zamantakewarsa da hulɗoɗinsa da mutane kuma ba mutumin kirki bane wa innama yambagi an yu'tabara halahu huna bis sala abinda kawai ya kamata ko ya dace a yi la'akari da shi shine anan halinsa a cikin sallah ko halinsa game da sallah din yana yin sallah yadda ya kamata ya shi kenan to in ya gama sallah ko da ya gama sallah ya sallama in ya koma gefe za a gan shi ya kunna a shana ko abin da ya tashi dansin yana sha ina fata an gane wato ka san shi addinin musulunci wato matsalolinsa ba lallai ya kaji daɗi ba an gane ko wani yana nan ransa yana muku na yanzu mutum ya sha gansun nan kuma a ce a bishi sallah to ai dama ana maganar ba lalle ka bishi sallah ba amma fa in ka bishi kar wani ya zo ya ce sallah ka bace ba dalilin su na bakwai suka ce wani annan fiska lamma kana la yubdilu sihhata salah domin fasikanci yayin da ya kasance baya bata ingancin sallah ولم يكن ما يحتاج الماموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط kuma ya kasance shi dama mamu ba abin da yake da bukata a wajen limamin face ingancin sallarsa kawai liman sallarsa ta inganta eh kawai abin da mamu yake so yayi jike nan to in mamu liman sallarsa ta inganta to duk wanda ya bi shi sallar shi ma sallarsa ta inganta wa hiya huna sahiha a nan ku kaga sallar liman ingantacciya ce wa alaihi akan haka fassalatu khalfahu sahiha yin sallah a bayan sama ingantacciya ce ka'ida ce malamai suka ce duk wanda shi shi kadai yanzu idan fasiki ya zo ya tsaya shi kadai ba da tare da ya jagoranci kowa sallah shi kadai sai ya zo ya sallah ya sallah azhar ta yi amma fa yana shan giya amma lokacin dai ba a cikin maye yake ba ya zo ya alwalarsa sai sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha ta yi to sai kuma wani ya zo ya bi shi sallah shi kuma sai ka tunkuɗe shi ka ce sallarsa ba ta ba shi in dai ta wannan fasikin ta yi to mutum ko ko taragon sa'u sun kai daga nan zuwa gidan wato gidan murtala suka bi shi sallah sallar su ta yi ina fata an gane wa hadha yasihu ala qawli man yara anna al-imama yahmilu ala al-ma'mum wa hadha yasihu wannan zai iya inganta ala qawli man yara bisa kaulin malaman da suke ganin annal imamu shi liman ya hamilu anil imamu yana ɗaukewa mamudinsa ne to tun da liman yana ɗaukewa mamudinsa shi sa an ka bi liman ba za ka yi karatu ba in ba a karatun boye ba ba za ka yi akwai abubuwa da yawa da shi ke yi a madadinka kuma ka yadda ya ɗauke maka to tun da dama wasu daga cikin malamai suna ganin liman yana ɗaukewa mamu to shi kenan kawai da haka in ka bi shi kai shi kenan duk abin da ya yi shi in a karan kansa ya yi kai ma in ka bi shi naka ya yi wannan su ne dalilan waɗanda suke ganin halaccin bin fasiki sallah kun ji waɗannan dalilan wajen guda bakwai duk da guda biyu daga ciki hadisan ba su inganta ba to adillatu man qala bil karaha yanzu kuma dalilan waɗanda suka ce makaruhi ne bin fasiki sallah me dalilan su wa amma man qala bi karahati salati khalfahu amma waɗanda suka ce makaruhi ne bin limami fasiki sallah faqad istadallu su wa ba haka kawai suka faɗa haka ba sun kafa dalili da hujjar su bi adillatin da dalilai da dama minha na daga cikin dalilan su na farko annahu la yusaqu bihi kama qala ainihin wato الشربيني كو الشربيني من الشافعية كما قال الشربيني من الشافعية yace kamar yadda wani babban malami da ake kira shirbini daga cikin malaman shafi'iyya ya faɗa shi wanda yake fasiki la yusaku bihi ba a amintuwa da shi an ce fasiki ne to ai ba yaddaje bane ba ba amintacce bane daga cikin dalilan su kenan to tunda ba amintacce ya zaka bi wanda ba amintacce ba sallah an ji dalilin su na farko na biyu in ka koma shi shirbini din a cikin wato shafiya ka koma cikin al-mughni mughnil muhtaj mujalladi na ɗaya shafi na ainihin wato a shafi na 237 ita kuma waccan magana da muka karanta na wancan bangaren ta karshe bidayatul mujtahid zaka duba wa nihayatul muqtasid ta ibnu rushd mujalladi na ɗaya shafi na 226 dalilin waɗannan ɓangaren na biyu wali anna fi taqdimihi taqalilil jama'a taqalilul jama'a wai akwai karanta jama'a a cikin gabatar da shi duk mutanen da suka sa liman fasiki shine limamin su to za ga masallacin ba jama'a sosai an san mutumin nan mazinaci ne an san mashayin giya ne an san ɗan damfara ne an san annamimi ne an san kaza kaza kaza to kuma a ce shine liman to lalle duk wanda suka san shi za su kyamaci bin sa sallah to a cikin hakan kuma akwai karanta yawan jama'a a cikin masallacin wa qallama yargabu nasu fil iktida'i bihi zai yi matukar wahala mutane su dinga kwadayin bin sa sallah zai yi wahala kaga mutane suna sha'awar bin su sallah bayan sun san fasiki ne kama qala sarkhasi wal kasani al hanafiyani kaman yanda as-sarkhasi da malan kasani wanda duk gaba ɗayan su yan mazhabar hanafiya ne suka fara ka koma cikin al-mabsut mujalladi na ɗaya shafi na 40 da kuma makamancinsa cikin bada'i'us sana'i mujalladi na ɗaya shafi na 386 to wannan su ne dalilansu guda biyu su kuma waɗanda suka ce makaruhi ne dalilinsu na farko suka ce gaskiya ba amintacce ba ne bai kamata a jagorantar da mutumin da ba amintacce ba ne a wajen mutane na biyu kuma suka ce gaskiya ba zai farin jini ba domin mutane ba za su dinga bin su sallah ba da yawa a ƙarƙashin wa'annan dalilan nasu guda biyu suna ganin makaruhi ne a sanya liman fasiki ya zama a sanya fasiki ya zama liman sai rukunin malamai na uku adillatu man mana'a imamatul fasik to wali anna jawazas salatin muta'alliqun bi ada'il arkan suka ce domin halaccin sallah yana da alaka da bayar da rukunanta wa haula'i qadiruna alaiha wa'annan mutanen kuma su fasikan wato masu iko ne akan kawo rukunan sallah yanda yake in an samu mutum gashi fasiki ne amma yana iya kawo rukunan sallah yadda ya kamata kuma dama halaccin abu mutum sallah ya zama yana iya kawo rukuna suka ce duk da cewa waɗannan za su iya kawo rukunan sallar suna da iko akan haka illa anna ghayrahum aula sai dai wani wanda ba su ba shi yafi kenan a samu lafiyayyen liman ingantacce wanda ba a jingina fasikanci zuwa gare shi wannan shi yafi a duba bada'i sana'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da shida sai adillatu man mana imamatul fasik akwai dalilan malaman da suka ce kwata kwata allambar bai halatta ba fasiki ya zama liman istadalla man mana imamatul fasik wanda ya hana abi liman fasiki sallah sun kafa hujja bi adilla su ma da dalilai irin nasu min ha na daga cikin dalilin su qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun afaman kana mu'minan yanzu wanda ya zama mumini kaman kana fasika zai zama kaman wanda ya zama fasiki la yastawun ba za su taba zama daidai ba fasiki daban mumini daban ba yanda za a yi a ce da mumini da fasiki duk daidai suke suratul sajda aya ta 18 wa wajhu dilala wato fuskar kafa hujjarsu da wannan aya huwa adamu adamul musawati rashin daidaito bainal mu'min wal fasik tsakanin mu'mini da fasiki fa idza kanat salatul mu'min maqbula idan sallar mu'mini ta zama amsashiya karɓaɓɓiya fala yambaghi to bai ma dace ba an yusawwa bihil fasik fi zalika a daidaita mumini da fasiki fi zalika a cikin karɓar sallah kenan idan ta mumini karɓaɓɓiya ce to ta fasiki ba ba karɓaɓɓiya ba ce domin a faman kana muminan kaman kana fasikan la yastawun Allah ya ce ba za su taɓa zama daidai ba to shi mumini mun yadda salatuhu maqbula to fasiki fa ta ghairu maqbula kenan an gane wannan istidlalin nasu ko wastadallu bima rawahu ibn majah sun kuma kawo wata hujjar hadisin da ibn majah ya ruwaito shi an jarir radiyallahu an daga jarir Allah ya kara masa yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'ummanna imra'atun rajulan to jabir jarir na ce ko to an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana yace la ta umman namra'atun rajulan kada mace ta limanci namiji wala a'rabiyun muhajira kada dan ƙauye ya limanci wanda ya yi hijira ya dawo birni wala fajirun mu'minan kada fajiri ya limanci mumini illa an ya ƙaharahu sai fa in ya fi ƙarfinsa bi sulɗanin saboda mulki ya kafu sauɗahu yana tsoron zaniyarsa da bulalarsa wa saifahu ko ma yana tsoron takobinsa kar ya ki binsa sallah ya sa a za a jawo shi a baina jama'a da mutuncinsa da iyalansa da 'ya'ya da sirkai ya sa a zane shi abu mai sauƙi ne wannan ko ko kuma ma ya sa a kashe shi sai dai shi ma lakin na hau da'ifun sai dai wannan hadisin shi ma ba ingantaccen hadisi ba ne ibn maja ya fitar da shi hadisi na dubu ɗaya da dubu ɗaya da tamanin da ɗaya dubu ɗaya da tamanin da ɗaya da kuma bai haƙi a cikin alkubra hadisi na dubu biyar da ɗari uku da hamsin da tara wa da'afahul albani fi irwa'il galil sannan shek albani ya ce wannan hadisi ne mai rauni a cikin littafinsa irwa'ul galil a shafi na ɗari biyar da ashirin da hudu da aka su ma wannan dalilin nasu na ƙarshe dalili ne wanda yake mai rauni wa ƙalu har wa yau da suka kuma cewa innal fasika shi fa fasiki lamma zaharat minhu al-khiyanatu fil umuri diniya yayin da ha'incinsa ya bayyana kurukuru cikin al'amuran addini fala yi utamanu to gaskiya ba za a aminta da shi ba fi a hammil umuri cikin al'amura mafiya mahimmanci wa ƙasu zalika suka ƙiyasta suka ba da ƙiyasin wannan ala shahadati akan ba da shaida ayin ana neman shaidu ka kawo mutumin da ake tuhumarsa da fasikanci ko fasiki ba a karɓa shaidarsa idan har ya zamanto wanda ha'incinsa a cikin al'amuran addini kamar irin su shaida an ce ba za a karɓa ba to ba za kuma a aminta da shi cikin al'amura mafiya mahimmanci ba irin sallah suka ba da kiyasi akan haka akan shaida suka ce fa kama asqata shar'u shahadatahu kaman yanda shari'ar musulunci ta sarriyar da shaidar fasiki ba za a karɓa ba likaunihi likauniha amanatun saboda ita shaidan nan amana ce shi kuma ba amintacce bane fa kazalika salatu suka ce to haka ma sallah in dai har ya zo gaban kofi ya tsaya ya ba da shaida ba a aminta da shaidarsa ba saboda fasikancinsa to haka zalika sallah ma ba za a karbi ainihin wato limancinsa a matsayin wato ai ba za a karbi sallar sa a matsayinsa na liman ya jagoranci mutane qala fi mawahibul jalil malam ya faɗa a cikin mawahibul jalil yace li annahu idhar takaba kabiratan amkana an ya turuka ma yu'ta manu alaihi min furudin sala domin shi fasiki idan har zai tafka mummunan wato laifi in har zai aikata babban laifi amkana to zai iya yiwuwa kuma an ya turuka ya bar ma yu'ta manu alaihi irin abin da aka amuntu aka amuntu da shi min furudin sala daga farillan sallah in har ya aikata kaba'ira to akwai yiwuwar ya bar wata farilla cikin farillan sallah da aka su dai suna ganin shi ma kamar yadda wancan cikin dalilan wancan wanda suka ce makaruhi ne ba amintacce bane to su ma akwai dai wannan tuhumar ta rashin aminci wannan ka koma mawahibul jalil mujalladi na biyu shafi na 95 mun ji malamai kashi na uku ko kashin farko sun ce za a bi shi sallah kashi na biyu sun ce makaruhi ne bin sa sallah kashi na uku sun ce haramun ne ba za a bi shi sallah to ga wasu kuma adillatu man sahaha salatahu fil jumu'ati wal idayn akwai wanda suka ce za a iya bin sa sallah amma a juma'a da idi kawai amma a kamsu salawat a za'ar la'asar magariba isha asuba suka ce ba za a bi shi ba za mu ji dalilan man sahaha salatahu waɗanda suka inganta sallar fasiki fil jumu'ati a cikin sallar juma'a wal idaini da idi guda biyu suka halatta limancin fasiki wa innama ajaza al-hanadilatu salata khalfahu fi salati al-jumu'ati wal idain kawai mazhabar hanabila sun halatta yin sallah a bayan fasiki a sallar juma'a da idi kawai li'adillatin saboda dalili zakar ibn qudama wanda ibn qudama ya ambaci wannan dalilin min ha daga cikin dalilin umumu qaulillahi ta'ala fadin fadin ubangiji ta'ala idza nudiya lis-salati idan an yi kiran sallah min yawmil jumu'ati ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi maza maza ku yi gaggawa zuwa ga yin sallah zuwa ga ambatan Allah wa zarul bai'a ku bar ciniki zalikum wancanan ku khairul lakum shi fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun sani suratul jumu'a an ji dalilin na farko wal ijma'u wal ijma'i sahabati radiyallahu anhum dalilin su na biyu suka ce saboda ijma'in da sahabbai Allah ya kara musu yadda suka yi fa inna abdullahi bin umar domin abdullahi dan umar wa gairahu da waninsa min ashabi rasulillah daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kanu sun kasance yashhadunaha suna halartar sallar juma'a da sallar idi ma'al hajjaju tare da hajjaj wannan fasikin shugaban hajjaj bin yusuf al-sakafi wa nuzara'ihi da ire-irensa an ji wannan walam yusma min ahadin minhum at-takhallufa anha ba a taba ji daga wani cikin sahabbai ya ki zuwa sallar juma'a ko sallar idi ba saboda hajjaj bin yusuf da ire-irensa وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة حقيقة إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة shi kansa ya kasance yana halartar sallar juma'a da sallar idi tare da mu'tazilawa ka duba akida ta mu'tazilanci amma yana bin shugabanni ko limamai mu'tazilawa a juma'a da kuma idi wa kadhalika al-ulama alladhina fi asalihi haka ma malaman da suka zo a zamaninsa kun ji dalili na biyu dalili na uku wani anna hadhihi salatu domin ita wannan sallar min sha'airil islam zahira suka ce domin sallar idi sallar juma'a a waɗannan suna daga cikin salloli waɗanda suke alamomin addinin musulunci ne na fili duk inda ka je ka tarar ba a sallar juma'a ba a sallar idi in lokacin idi yana nuna in ma akwai addinin to yana da rauni daga inda ake gane lalle akwai musulmi a guri shine ran juma'a ga ana ta tururuwa ana ta tafiya masallaci haka ranar idi wataliha al'immatu duna gairihim kuma shugabanni wato su suke limanci su suke jagoranci na waɗannan sallolin al'a'imma za ga shugabanni ko sarki kamar yanzu ma za ga lokacin daga baya ne sarakuna da suka fuka amma lokacin dan fodo da waɗanda ya sa da waɗanda suka biyo baya za ga sarki shine kuma limamin gari da aka ran juma'a ba liman daban sarki daban ba liman sarkin shi za ku gan shi ya zo ya hau bari ya yi wa mutane limanci ranar juma'a haka ranar idi sarki za a gani to don haka za a ga cewa sallar idi da sallar juma'a ta lihal a'imma shugabanni su suke jagoranta ta duna gairihin ba wasun su ba fatarkuha khalfahum dan haka barin yin sallah kin yin sallar a bayan su yufudi wannan zai bayu ila tarki habil kulliya zuwa ga barin wannan sallar kwata-kwata domin ka ce ba za ka bi su wato kenan ka daina sallar juma'a ba dai a sallar juma'a hutun daya ba kamar sallar azhar na azhar magariba da kamsu salawat ita juma'a dole ana buƙatar a wasu sharuɗa na ta sai an je masallacin juma'a sai an samu hudu ba sai an yi kaza to yanzu in ka ce ba za limamin fasiki ne ba za ka je kai sallar juma'a ba to ya za a yi to wannan zai kai zuwa ga in ka ce ba za ka je ba to sallar juma'a za ta zama to ba a yin ta kwata kwata ke haka sallar idi to waɗannan su ne dalilan su na cewa eh limami fasiki a irin sallolin da ba yanda aka iya shi din dai za a bi kamar irin juma'a da idi suka ce to a iya bin sa amma kamsu salawar suka ce ba za a bi shi ba kuma kun ji dalilan su ko a tarjihu doktor zai yi tarjihi liman wato doktor mansur zai yi tarjihi cikin waɗannan maganganun wace magana ce ta fi ƙarfi ta firin jayi a iya bin fasiki sallah ko kuma makaruhi ne ko haramun ne binsa ko kuma a iya binsa a iya juma'a da idi kawai wa min khilali ardil adillati kama sabaka a cikin bujuro da waɗancan dalilai kamar yadda ya gabata ya tabayyanu zai bayyana gare ka kai mai karatu annal qaula haƙiƙa ƙaulin da ya zo bi sihhati salati na ingancin sallah khalfal fasiki a bayan fasiki huwa rajihu shine ƙaunin da ya furin jayi bin fasiki sallah wannan ƙaunin shine ya furin jayi to sai mu tashi wa amma adillatul qa'ilina bil butlan to zai dawo cikin sauran maganganun kuma ya bi su ya dan sake yin tauraya insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk